Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Ka sani hawal makutari bi za ta mukmadi. كساني هوى المكتار بالذات مقمدي وأفسدني سهم الفراق بمرصدي وأفسدني سهم الفراق بمرصدي وهبي فيه في مزيد تأكدي وهبي فيه في مزيد تأكدي ذكرت لحول الحشر حب محمد وذلك على ما به يتأوز ذكرت لحول الحشر حب محمد وذلك على ما به يتأوز بنفسي قاد للحبيب ورائه بنفسي قاد للحبيب ورائه ألا هله نور بيسري بلائه ألا هله نور بيسري بلائه رسول أتتنا من لديه نسائه رسول أتتنا من لديه نسائه زريعة أمثال لديه مدائه كما فسل الدر النفيس الزمرز زريعة أمثال لديه مدائه كما فسل الدر النفيس الزمرز من القلب لولا للمنى باكتراهه من القلب لولا للمنى باكتراهه زيارة من قاد الورى بسلاهه زيارة من قاد الورى بسلاهه سوى من أبى فقتاده بسلاهه سوى من أبى فقتاده بسلاهه ظلومي أرجو ما وها من ابتدائه وكم غارق في لجة وينفذ ظلومي أرجو ما وها من ابتدائه وكم غارق في لجة وينفذ كثاني هوى المكتار بالذات مكمجي وأقصدني سهم البراق بمرصدي وهبي فيه في مزيد تأكدي ذكرت لهول الحشر هب محمد وذلك على ما به يتأوز بنفسي قاد للحبيب ورائه ألا هله نور بيسري بلائه رسول أتتنا من لديه نسائه زريعة أمثال لديه مدائه كما فصل الدر النتيس الزمرز من القلب لولا للمنى باكتراهه زيارة من قاد الورى بسلاهه siwa man aba fafata da hubi silahihi zunubi ya arju ma waha bibtidayihi wa kam garikin fi lujjatin wa huwa yanqazu bismillah yau mun yi uku saboda mu kai karshen abin kasani hawal mukutari bizzatan mukmadi kasani hawal mukutari bizzatan mukmadi kasani hawal mukutari bizzatan mukmadi kasani hawal mukutari bizzatan mukmadi wa aqsadani sahamul firaqi bi marsadi wa aqsadani sahamul firaqi bi marsadi wa aqsadani sahamul firaqi bi marsadi wa aqsadani sahamul firaqi bi marsadi wa huwa وهبي به في مزيد تأكدي وهبي به في مزيد تأكدي وهبي به في مزيد تأكدي وهبي به في مزيد تأكدي ذكرت لحول الحشر حب محمد وذلك على ما به يتأوز ذكرت لحول الحشر حب محمد وذلك على ما ذكرت لهول الحشر هب محمد وذلك على ما به يتأوز ذكرت لهول الحشر هب محمد وذلك على ما به يتأوز بنفسي يداد للحبيب ورائه بنفسي يداد للحبيب ورائه بنفسي يكاد للحبيب ورائه بنفسي يداد للحبيب ورائه ألا هله نور بيسري بلائه ألا له نور بيسر بلائه ألا هله نور بيسري بلائه ألا له نور بيسر بلائه رسول أتتنا من لديه نسائه رسول عدنا من لديه نسائه رسول أتتنا من لديه نسائه رسول عدنا من لديه نسائه ذريعة أمثال لديه مدائه كما فصل الدر النبيس الزمرز سريعة أمثال لديه ملائه كما فسرت سر النبي تزمر ذريعة أمثال لديه مدائه كما فصل الدر النبيس الزمرز سريعة أمثال لديه ملائه كما فسرت سر النبي تزمر من القلب لون على المنى باكترائه من القلب لونا للمنى باكترائه من القلب لون على المنى باكترائه من القلب لونا للمنى باكترائه زيارة من قاد الورى بسلائه زيارة من قال الورى بسلامه زيارة من قاد الورى بسلائه زيارة من قال الورى بسلامه سوى من أبى فاقتاده بسلائه ومن أمام فتاته بالسلام سوى من أبى فاقتاده بسلائه ومن أمام فتاته بالسلام ذنوبي أرجو ما وهب امتدائي وكم ذلك في لجة ووين قصد قلوبي عرض ما وعد ابتدائي وكم ذلك في لذة وهو ينقض ذنوبي أرجو ما وهب امتدائه وكم ذلك في لجة وهو ينقذ قلوبي عرض ما وعد ابتدائي وكم ذلك في لذة وهو ينقض أمسى كساني هوى المكتار بالذات مكمجي وأرسل النزام الهراج بمرسلي وهو بيده في مسجد تأكدي ذكرت لأول العشر رب محمد وذلك على ما به يبدأ القلب بنفسي يقاد للحبيب ورائه ألا له نور يسري بلائه رسول أتتنا من لديه نسائه الذي أرسلت به إليه بلائه كما فصلت سر التي تبدو الرسل من القلب لولا على المنى باكترائه زيارة من قاد الورى بسلائه سوى من أبى فاقتاده بسلائه سلوكي عنه ما وعاد ابتدائه وكم ذلك في لحجة وهو يقتل فالرائع والكفار بالذات الأمني وأرجع يرجع الفراش بمرسله وقل بيده في مليك تعقلي ذكرت لعبد العشر حب محمد وذلك على ما به يتعود بنفسي أفاد للحبيب غرائب على له نور بيسري ملائب رسول أتتنا من لديه نسائب ذريعة أمثال لديه مدائب كما وصلت سر النبي سلم الرسول منافق لولا لم منافق كرائه زيارة من قال الوهاب سلائه سوى من أبى فقتاله بسلائه ذنوبي عرض ما وهاب ابتدائه وكم ذلك في لذة وهو ينقض
yace ka sani hawal mukutari ai hawal mukutari soyayyar zababban Allah ka sani ta tufatar da ni bizzata mukumaji riga ta mai bakin ciki soyayyarsa ta samu riga amma ta bakin ciki shi so wani abu ne a zuciya yake damun masoyi maganin wannan damuwar abu ɗaya ne shine haɗuwa da masoyi idan masoyi bai haɗu da masoyi ba to da'iman a cikin bakin ciki yake yasa suke cewa munal habibi minal habibi liqahu burin masoyi ga masoyi kawai a haɗu to shine yake kokawa wannan soyayya ta samu riga ta bakin ciki saboda ba a haɗu ba wa a ƙasa da ni sahamul firaki bi marsali sahamul firaki kibiyar rabawa kibiya wadda ta raba tsakanin da shi a ƙasa da ni ta same ni bi marsali a makasa wato ta mun dukan da har yau na kasa haɗuwa da shi wa hubbiya fihi soyayya ta a cikin lamarinsa fi mazidi ta akudi kullum karuwa take tana karfafa karfafuwar ta karuwa take kullum ga soyayya tana karuwa ga shi har yanzu ba a sadu ba tace amma tun da haka ne to zakartu na tanaji hubba muhammadi soyayyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ita ce tanaji na ita na zuba a asusuna ita nake takama da ita lihaulil hashir saboda masifa alkiyama ni in an ji alkiyama ba da sallah zan yi takama ba ba da azumi zan yi takama ba ba da sadaka zan yi takama ba ba wata ibada da zan yi takama da ita dan ban tanadi komai ba abu ɗaya na tanada shine hubba muhammad san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa zalika wannan kuwa a ala shine mafi daukakar ma bihi yuta'awwazu abinda ake samun kariya da shi wanda ya je kiyama da wannan soyayya ya gama samun kariya wani ya ce ya rasulullahi mata sa'a yaushe ne alkiyama annabi ya ce masa ma za a adatta laha kai ka mai kai wa alkiyama tanadi haka ke tambayar ta ya ce ban mata tanadin sallah ko azumi ko zakka ba ce walakin ne uhibbullaha wa rasulahu sai dai ina san Allah da manzansa Allah ya sani wannan zuciya tana son su sai manzo Allah ya mai albishir albishir inda babu irinsa sai ce almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so wannan kalmar ta fi a ce an ba mutum aljanna amma ga wanda ya san me a cikin ta ta fi a ce an ba mutum duk abin da Allah ya halitta saboda inda annabi yake sallallahu alaihi wasallama shine gurin da babu kamarsa to yace sakamakon soyayya ta shine zama tare da ni domin soyayya ba ta da magani in ba zama da masoyi ba to yace almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so ibn sirina radiyallahu anhu yana cewa wallahi idan aka ban zaɓi ko in shiga aljanna ko na yi sallah raka a biyu ya ce wallahi raka a biyu zan zaɓa ta fi min aljanna daɗi ya ce saboda a raka a biyu zan yi munajati da Allah a aljanna ku ba lallai ne munajati da Allah ce wannan gana wadda zan yi da shi ya fiye min aljanna daɗi to haka soyayya take ita soyayya kullum burinta a haɗu da wanda ake so kawai kullum burin soyayya kenan Allah ya tambayi annabi Musa matar ka biye mini ka ya Musa annabi Musa amsar da zai bayar kawai ya ce a saya sanda ta ce shikenan amsa ta fita amma ba haka ya faɗa ba sai ya ja lokaci saboda baya son rabuwa da shi sai ce hiya asaya أتوكأ عليها وأهش بها على جنب ولي فيها مآرب أخرى domin ya ja zancen saboda zancen masoyi da masoyi haka ake yinsa ya ce bi nafsiya gadin lil hadidi wa ra'ihu to kamar yana so ya ce ana gajin wara'ibu ni ina sammako ina yammaci lil habibi gurin wannan masoyin nawa da safe in kace ina ina ina gurinsa da yamma ina ina ina gurinsa amma bi nafsiya a zuci tun da har yanzu jikin bai samu ya ce ba to zuciyata da safe tana gurinsa da yamma tana gurinsa ce me yasa wai ne wannan ɗimuwan ne na samu wannan damuwa nake cikin wannan yanayin sai ce to ba wani abu bane nurun wani haske ne biyas riba wanda yake madina la'ibu ya haska mai haskawa ala halahu ya haska a wannan zuciyar sai wannan hasken na annabin da ya shiga zuciyar yasa zuciyar ta kirsuwa sai tare da shi hasken ne ya haska zuciyar shi yasa da safe ina gurinsa da yamma ina gurinsa ba na iya raguwa da shi kuma muna roƙon ubangiji ya tarfa mana wannan hasken yace wannan rasulu wani annabi ne a tattina ya zo mana rasulun annabi ne na sa'ihu wanda nasihohi a tattina suka zo mana min ladaihi daga gurinsa komai nasa nasiha ne ba daga ganiya yake jagorantarsa ba da nasiha ya ce to wannan annabin nasihohi ne suka zo mana daga gurinsa shi yasa muke son sa zari'atu amsali ya ce kamun kafa na irina ladaihi wanda zai samu ya shiga gurinsa ba wani abu bane kamun kafar madahir yabo ne kawai ta hanyar yabo zan samu shiga gurinsa amma ba ta hanyar nasaba ba ba ta hanyar ibada ba ba ta hanyar ɗaukaka ba ba ta hanyar komai ba sai ni na kama bege da shi zan samu in samu shiga gurinsa malam na kabara yana cewa in akun salmana baitukum kanatil ahwasu fi nasabi wa idza ma lam akunhu fa ha ana la anfaqu bil atabi sai in na zama salmanin gidanka yadda kai wa salmani kace salmanin minna ahlul bait to in kai min haka kanatul ahwasu fi nasabi ga hausawa nan su ne nasabata su ma ai musu wa idza ma lam akunhu in ko ban zama salmanin ba la am fakku bil atabi ba zan gushe ba ina kofar ina kofar dakin ka ba inda zani ina nan har sai ka ce in shigo to shi ne ce zari a ci amsani na dahi maja'ib ni ta hanyar yabo kawai zan samu shiga gurinsa kama fassalar durran nafisa a zumun rusu kamar yadda a durrun nafis dutse mai tsada ya sha bamban da a zumun rusu dutsen zumun rusu yadda suke ba ɗaya ba to haka gani da wanda ba ta hanyar bege zai shiga ba ba ɗaya muke ba tun wasu sun shiga gurinsa yanzu ni ne nake fafutuka nake bara ta ya zan samu shiga gurinsa annabin da annabawa ma neman shiga suke gurinsa kai da me za ka samu shiga annabin da mala'iku ma neman samun shiga suke gurinsa kai da me za ka samu shiga annabin da kowa cewa yake nasa ne Allah ma yana cewa nawa ne to kai da me za ka samu shiga gurinsa ya ce to na kama hanya ɗaya ita ce yabansa ko na samu shiga domin da dutse mai tsada da zumaru da ba ɗaya suke ba munar kalbi burin zuciyata launa lalmuna ce ina ma zuciyar da ta samu wannan burin nata duk rahi tana cikin haɗuwa da shi shi kaɗai shi ne burin zuciyata بشراك يا قلبي فقد نلت المنى وبلغت ما تهوى وما تكتر في بشراك يا قلبي البشرك يا كزوتياتا قد نلت المنى يو دي ga burinka ya tuka ka zo gurin sa وبلغت ما تهوى abinda kake so yau ka isan masa wa ma taktaru abinda ka zaba yau ka same shi Allah ya mana haka amin yace to wannan zuciyar burinta ziyaratu man qadal wara bi salahihi ta gana ziyarci wanda ya jagoranci talikai da nasiha shine manzon Allah ba wani ba ni da wani buri da ya wuce na ziyarce shi yace ya ya jagoranci talikai ta hanyar sulhu da nasiha siwa amma banda man aba wanda yaki wanda ya mai taurin kai to ba ta hanyar nasiha aka jagorance shi ba shi wannan fakata da hubi silahihi da kaifin tagobi yadi fin karfinsa akai sallallahu alaihi wasallama ce zunubiya zunubaina arju mahawaha ina sa rai ina kwadayen a shafe min su bimtidahihi ta ta sanadiyar yabansa zan ta yabansa ko a shafe min zunubaina wa kam garikin ce wanda ya dilmiya dubu nawa ne filu jatin yana cikin zurfin kogi a dilmiye wa huwa yunqazu amma kaga an tsamo shi to kamar yana cewa ni na dilmiya cikin zunubai sun shafe na hamma daga kaina ce to wannan yabar da shi za a tsamo ni ni ma zama mutumin kirki alhamdulillah madina sai na ga yana son dangin kulubutu su ne dangin kankana din ita tun daga lokacin sai na kama shanta me yasa ya samu santa saboda soyayyar annabi sallallahu ya fifita soyayyar da annabi yake yi akan tasa sayyidina umar radiyallahu anhu yana zaune sai ya ga sayyidina abbas ya taho a taguwa ya goyo abu sufiyana a bayan taguwa ya daga kai sai ya hango su sai me zan gani haka makiyin manzan Allah a taguwar manzan Allah sai zari ta goyi sai na Abbas ya zagori taguwa a guje sai gaban annabi sallama suna zuwa suka shiga kaimar da annabi yake sai da na abu su biya ya ɓuya a bayan annabi alaihi salam sai da na umar ya shigo ga takobi a zare shi ya rasulullahi yau gashi na samu dama tsakanina da shi babu alkawari babu yarjejeniya ka ban dama an kashe shi annabi alayhi salam sai ce kyale shi umar sai su gana abbas radiyallahu anhu sai kasa jurewa sai ce umar me yasa ka damu sai ka kashe abu sufyan ne saboda ba bani addiyin bane sai ya motsa mai wannan kalmar saboda baya cikin banu adi ka motsa sai ka kashe ka damu sai ka kashe shi to sai sai na umar sai ya kalli sai na abbas sai ce wallahi abin ba na ƙabilanci ba ne ya ce na rantse da Allah musuluntarka ta fi min daɗi akan musuluntar babana kaɗagu ce da babana kaɗa biya musulunta da kan musulunta bin daga musulunta saboda mai saboda kai babban annabi ne annabi ya fi son musuluncinka akan na babana da aka na fifita abin da annabi yake so akan wanda nake so kaga wannan soyayyar babu ha'inci a cikinta ba ha'inci sun da ya zama kaliba ya fara ba da albashi sai ba wa sayyidina usama ya fi na sayyidina abdullahi dan ibn umar ɗansa abdullahi ibn umar ya ce baba ya zaka bibita usama a kaina alhalin duk abin da usama yana yi in yaƙi yake takama duk yaƙin da ya je na je musulunta ni da shi sa'annin juna ne bai girme ni ba ko me kusa me yake takama da shi na takama da shi sai da umar sai ba shi amsa sai ce kai dana ne ni nake son ka sai shi kuma annabi ne yake son sa ya ce babanka umar bin kaddabi ne babansa zaidu dan sabit ne a dan harisa ne ce annabi ya fi son babansa akan babanka annabi ya fi son sa akan ka da haka na fi son abin da annabi yake so akan wanda nake so amsar da ba shi ke ya ce hassan da usainu kuwa ya ce babansu faɗi ma ce babansu aliyu ne kai waye babanka kai waye babanka da haka na fifita su a kanka wannan ita ce soyayya ta gaskiya an fita jihadi sahabi ya mutuwa akwai abin da bai ɗauka ba ya dawo zai ɗauka yana dawowa gidansa ya tara an kawo mai gara ta amarci ga kayan alati iri-iri yana zuwa yana kan doki ko sokowa bai ba ya ce a shiga ɗaki ya ɗauko mai wannan abin da ya mantuwa suka ce to sako mana ga wannan abin da kaga an kawo sai ce bayan zuba to sako ka shigo inuwa ya ce ba zan shigo ba annabi yana rana in shiga inuwa ba zan iya ba sako ka sha ruwa ya ce annabi yana san bai sha ba ba abin da zan yi sai wanda annabi ya ya sako daga kan dokin ya shiga inuwa wallahi bai ba sai saboda annabi yana rana wannan shine soyayya wadda babu ha'inci a cikin ta soyayya ta gaskiya Allah ya hore mana ita Allah ya sa soyayyar da muke wa annabi sallallahu alaihi zama ta gaskiya ya cika zukatanmu da ita ya ƙara mana kada ya sa soyayyar mu ta zama ta yaudara ce kawai ta iya fatan baki in ta tsaya iya fatan baki ba ruwan Allah da mu da mu da wanda baya yi duk ɗaya muke zuciyar mu Allah ke kallo ba maganganun bakin mu ba in ya kalli zuciyar ya ga akwai soyayyar ya yadda da ita mun yi arziki arzikin da har abada babu talauci a bayansa Allah ta'ala ya ce make mu Allah ya ba mu wannan soyayya ta gaskiya sai da na abubakar radiyallahu anhu soyayya ta gaskiya ce soyayya ta gaskiya ce shi yasa bayan mafatin annabi alaihi salam malamai suka ce rabuwarsa da annabi ce ta yi ajalinsa tun da annabi ya baci sai na bakar yake ramewa kullum ba yake kullum ba yake har yau baci bai zauna lafiya ba saboda ya rabu da masoyi saboda rabuwa da masoyi haka sai da na bilal da annabi ya baci ai barin madina ce ba zan iya daga kai a madina ban gan shi ba ba zan iya rayuwa ba barin garin ya sai wasu shekaru sai ya zo aka ji labarin ya zo wajen madina sai da na umar ya aika ya zo ya zo lokacin sallaye sai da na hassan da sai da na usai suka ce ka taimaka kai mana kiran sallah dama ya ce ya daina kiran sallah ya ce in na kiran sallah annabi da yake shiga gaba yau na yi kiran sallah in gawa sai ba zan ba suka mai magiya ya fara kiran sallah kiran sallah da bai gama ba kenan duk madina aka ji muryar bilal yana kiran sallah rabon da a ji shi yana yi tun zamanin annabi sallallahu alaihi yau sai aka ji shi yana yi gaba ɗaya garin ya ruɗe da kuka bai iya kammala kiran sallah ba mutum yana gona yana noma sai ya ji ana hayaniya a garin madina sai ce me faru aka ce ai annabi ne ya faci ce ya yi wa fati aka ce e ya ce Allah na roƙe ka in dai ka yadda da imani na da ban san shi ba ya zo madina na bi shi na imani da shi Allah in dai ka yadda da imani na na roƙe ka ka cire ido na ka in ƙara ganin kowa a duniya a nan ya makanci a nan ya makanci saboda soyayya wannan ita soyayya ta gaskiya man soyayya ta fatan baki wani ma ɗauka yake kiran an ce soyayya soyayya ce irin ta saurayi da budurwa soyayya ce irin ta ɗa da uba duk ba haka take ba zuciya ce mahallinta nan Allah yake kallo Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ta gaskiya Allah ya cika zuciyarmu da soyayya ta gaskiya